وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد قلبي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mai kowa mai komai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu, fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, masu sauraronmu, barkanmu da wannan daren, tare da fatan kuna kasancewa da shirye-shiryen wannan gidan nawu mai albarka na Dali FM, mai yaɗa shirye-shiryensa akan mita 88.5 a zangon FM. kamar kowane lokaci irin wannan kuna tare da ni Abu Abdullahi Ubar Yakubu Ilu a cikin wannan shirin nawo mai albarka na ilimi cikin ilimi shirin da a kowane mako yake yin cikakken bayani akan ayoyin Alkur'ani mai girma tare da malamai daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da su a wannan makon muna tafa da bayanai akan aya ta talatin da takwas da take cikin suratun shura wacce aya ce da take umartar mu da mu amsa kiran ubangijinmu tare da kiyaye sallah daga ƙarshe kuma za mu yi cikakken bayani akan ɓangaren ayar da yake bayani akan shawara muna kuma tare da malaman mu da suka haɗa da alaramma hassan muhammad tahir zigila sheikh bashir lawan muhammad ustaz bukari musa adam ustaz abba abdallah gwale Dr. Kabir Abbakar Asgar, Dr. Gwani Ibrahim Ilyas, ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور نور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
Masha Allah, a farkon shirin kafin zuwa wajen alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. Kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa, kamar kowane mako muna tare da alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, inda zai karanta mana aya ta talatin da takwas da take cikin suratul Shura. Alramma Hassan, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
Alhamdulillah, A wannan makon muna tare da malaminmu wato Sheikh Bashir Lawan Muhammad inda zai fassara mana ayar ta mutu wannan makon.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن آية من البركة لألا سبحانه وتعالى يكي فدي أتشن سورة الشورى يكي تشوى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون آية تشوى تزو دومن سبا تودن دسوق قسن kasance masu imani da Allah subhanahu ta'ala da yanayin siffofinsu da kuma halayensu da kuma abin da ake tsammanin su zamo. Aya ce wacce ta siffanta mummunai masu imani da Allah subhanahu ta'ala da ababe guda hudu. Allah subhanahu ta'ala yana cewa a Hausance wallazina stajabu li rabbihim sune waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu wa aqamus salata kuma suka tsaida sallah wa amruhum shura bainahum sannan kuma al'amarin su ya kasance shawara ne a tsakaninsu wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi sun kasance suna badawa a matsayin haƙƙi na zakka wannan aya kamar yadda muka faɗi aya ce mai girman lamari wacce ta kunshi manya-manyan abubuwa guda hudu abu na farko Allah madaukakin sarki ce wallazina stajabu li rabbih sune waɗanda suka amsa ma ubangijinsu alistijabatu lirabb amsa kiran Allah shine amsa kiran man manzanninsa abinda manzansa sallallahu alaihi sallama ya zo da shi na sunnoninsa sunnoninsa na ababen da ya yi ya faɗi da baki da waɗanda ya aikata a aikace da waɗanda kuma aka yi a gabansa ya tabbatar ba tare da ya hana ba kuma ba tare da ya ce wannan abu da aka aikata ba mai kyau ba to wannan shine alistijabatu lirrab amsa kiran Allah subhanahu wata'ala wanda Allah madaukakin sarki ya ce istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijinku to sai Allah anan ya ba mu labari cewa siffar masu imani istajabu li rabbihim sun amsa kiran ubangijinsu abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala sannan kuma da abin da ya shafi dabi'u iba'i aqida tsakanin su da ubangijinsu a cikin zuciyarsu ibada abin da zai fassara wannan aqidar tasu a aikace sannan mu'amala abin da za su rika yi a tsakanin junansu sannan kyawawan dabi'u da za su rika yi ma ubangijinsu da kuma kyawawan dabi'u da za su rika yi a tsakanin junansu wannan abu na farko kenan abu na biyu Allah subhanahu wataala ya ce wa aqamus salah sannan suka tsayi da sallah abinda ake ce mai iqamatus salati shine mutun yayi ta ada'uha bi shurutiha wa arkaniha wa fara'idiha ma al muhafazati ala sunaniha wa mustahabbatiha wa tarki kulli ma yufsiduha aw yubtiluha tsayi da sallah na nufin mutun yayi ta a aikace ta hanyar cika sharuɗan ta sallah tana da sharuɗa da rukunnanta wato ginshiƙan manya-manyan abubuwa waɗanda sallar ta ƙunsa sannan hakanan farillanta hakanan kula da sunnoni da kuma mustahabbai da ladubban sallar da kuma nisantar duk wani abu da zai zama zai taba sallar ya bata ta wannan shine wa aqamus sala sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa amruhum shura bainahum sannan lamarin su ya kasance shura ne a tsakanin su shura abinda za a zo a tattauna domin kaiwa zuwa ga abin da ake tsammani shine daidai kowa ya faɗi fahimtar sa daga baya sai a duba sai a ga wace fahimtar ce ta fi kusa da gaskiya sai a ɗauke ta a rinjayar kuma kowa ya yarda da wannan shauki ɗaya daga cikin mawaƙa masu hikima yana cewa yana yaban na umar yana cewa ya rafi ashura ya rafi an rayata shura wa harisaha jazaka rabbuka khairan an muhibbiha ra'ayul jama'ati la tashqal bilad bihi رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها yace ya wanda ya daga tuta ta shura domin sayyidina Umar Allah madaukin saki ya sa shi ya zama muwaffaki wato wanda Allah ya datar da shi bayan an cake shi babban kafiri Abu Lu'at al-Majusi ya soke shi ya kuma soki mutum goma sha biyu tare da sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma ya kashe kanshi to karshe sayyidina Umar a cikin wannan yanayi Allah ya bashi tawfiki ya kafa kwamiti na mutum shida wanda suka kunshi sayyidina Usman ibn Affan da sayyidina Ali radiyallahu anhu da makamantansu ya ce a cikinsu su yi ittifaki su fitar ma da al'umma a cikin kwanaki uku shugaban da zai zama shine zai zama shugaba bayansa a inda suka yi ittifaki akan sayyidina Usman to shine yake gabansa a ƙarshe yake cewa ra'ayul jama'ati la tashqal biladu bihi duk abinda al'umma suka yi ittifaki a kansa jama'a suka yi ittifaki a kansa to gari ba zai taɓe ban an bi wannan abu amma wa ra'ayul fardi yushqiha amma ra'ayin mutum ɗaya ƙafafa mutum ya zo ya ma mutane ƙarfa ƙarfa garuruwa suna taɓewa da wannan saboda ka shura na da muhimmanci a cikin al'umma tana da ƙa'idoji tana da dokoki malamai suna cewa hal shura mu'lima aw mulzima shin shugaba idan ya tara a bashi shawara shin dole wannan shawara ya aiki da ita ko kuwa a'a shawara haƙƙi ne idan an bashi shi kuma ya je ya duba ya ga me ya kamata yi malaman mu suna da tattaunawa mai tsawo a game da shura a game da wannan ka'idar ta hal shura ilamun aw ilzamun ko hal shura mu'limatun aw mulzimatun akwai wannan ka'idar a ƙarƙashin bincike na siyasar shar'iyya da kuma abin da ya shafi alqawaid alfiqhiyya ko maqasid shari'a sannan abu na ƙarshe da aya ta kunsa sai Allah ta'ala ya ce wani ma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abin da muka azurta su sun kasance suna badawa wannan aya duk da aya ce da ta so a cikin sura makkiyya to amma tana ishara zuwa ga mahimmancin zakka da kuma mahimmancin yin sadaka wacce take ba ta wajiba ba domin al-infaq kad yakunu wajiban wa kad yakunu mustahabban manduban ba da dukiya daga cikin abin da Allah ya ba mutum na arziki zai iya zama tilas shine zakka da ake fitarwa a cikin dukiyoyin da Allah madaukakin sarki ya ba mutum ko dukiya ta dabbobi ko dukiya ta tsabar kuɗi ko dukiya ta kayan kasuwanci ko kuma dukiya ta ko kuma dukiya ta ta asalin ta noma abinda mutum ya noma duk yana ciki sannan kuma zai iya kasancewa mandubi mustahabbi wato abinda aka nema a yi sadakokin da suke waɗanda ba wajibi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa mu zama cikin waɗanda za su yi aiki da abin da wannan aya mai girma ta kunsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayanin hukuncin da yake cikin wannan ayar ya zo mana daga bakin Ustaz Bukari Musa Adam da ke unguwar Walawai.
A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a cikin suratul shura a aya ta 38 yake cewa wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون wato hakika waɗanda suka mika wuya zuwa ga ubangijinsu suka amsa kiransa ma'ana ta hanyar yi masa da'a kenan wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah suka yi ta a lokacin ta kuma a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa wa amruhum shura bainahum al'amarin su na addini da na duniya shawara ce a tsakanin su wa mimma razaqnahum yunfikuna kuma daga abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa idan muka duba wannan aya zamu ga akwai abubuwa daban-daban na hukunce-hukunce da ta kunsa daga ciki abin da ya shafi miƙa wuya zuwa ga Allah ka cokan domin yi masa da'a wanda abubuwan da aka ambata bayan a istijaba din akwai sallah akwai zakka akwai kuma neman shawarar juna a tsakanin muminai to kuma kowanne a cikin wannan yana da hukuncinsa to amma a ciki za mu ɗauki guda ɗaya wato shine inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amruhum shura bainahum wato al'amarin su su muminai su waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah suke masa biyayya shawara ce a tsakaninsu wa amruhum shura bainahum wato al'amarin su shawara ce a tsakaninsu kamar yadda wato babban malami a Sheikh Abdulrahman Sa'idi Allah ya ji kansa masa rahama yake cewa ai amrun dini au duniyawi wato al'amari na addini ko kuma na duniya to in sun tashi sukan nemi shawara a tsakaninsu saboda me saboda wato su samu shiryuwa da daidaituwa a cikin al'amuran da suka sa a gaba a to a takaice idan muka ɗauki kamar abin da ya shafi hukuncin neman shawara a tsakanin muminai malamai sun yi maganganu shin wannan neman shawarar wajibi ne ko ko ba wajibi bane mustahabbi ne wanda kafin nan dai kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallam da ya dinga neman shawarar sahabbansa kamar yadda yake faɗa mana a cikin suratu ali imran yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر كنيم شاور السوء أشكن الأمر دسك بجرومك فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين to idan muka duba wannan aya ita ma tana ƙara nuna mana shar'ancin muminai su dinga neman shawarwari a tsakaninsu haka zalika idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga cewa ya nemi shawarar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ana sahabbansa kenan a abubuwa daban-daban misali ya nemi shawarar su akan a, ribatattun yaƙi da aka kama a yaƙin Badar cikin mushrikai ya kamata a yi da su a inda Sayyidina Abubakar an nemi shawararsa ya bada shawararsa sayyidina Umar shi ma aka nemi shawararsa ya bayar karshe aka yi amfani da shawarar sayyidina Abubakar wajen wato su fanshi kansu haka zalika idan ka duba hadithul ifk wato hadisin da ya magana akan kazafin da aka yi wa na Aisha nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sayyidina Aliyu da kuma wato Barira da wasunsu kan ya kamata ya gudanar da al'amarinsa da na Aisha akan wannan kazafi da aka yi mata kuma suka ba shi shawara haka zalika idan ka kalli yakin badar kafin a fara shi da kuma bayan an kammala shi duka anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa wato Allah ya kara musu yarda haka zalika ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma ya nemi shawarar ta a lokacin da ya umarci sahabbansa su yi wato aski kenan to da suka dan yi jinkiri kuma ya je samu matarsa ummu salama ta bashi shawara cewa ya je ya fara yin wannan aski kuma iko na Allah bayan yayi sai zamana da yawansu sun yi wannan aski din da haka za a yi ta samun misalai irin waɗannan daban-daban waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa a gurare daban-daban da shawarar matansa da abin da ya kama da wannan to a nan sai malamai suka tattauna cewa shin neman shawarar nan ne hukuncinsa a shari'ar musulunci ne hukuncinsa a shari'ar musulunci to da haka wasu malaman suka tafi akan cewa neman shawara a a shari'a ta musulunci wannan wajibi ne suka ce wajibi ne dole ne waɗanda ake danganta wannan fahimta a tattare da su cikin malamai akwai imamin nawawi akwai ibn atiyya da arrazi da dai makamantansu suka ce wajibi ne hujjarsu kuma shine faɗin allah maɗaukakin sarki wa shawirhum fil amr wato ka nemi shawararsu a cikin al'amura da suka bujiro a wasu malaman kuma suna ganin cewa lallai mustahabbi ne wato neman shawara amma ba zai zama wajibi ba waɗanda suke ganin ba wajibi ba ne mustahabbi ne akwai katada akwai imamu shafi'i da arrabi da makamantansu da suna ganin cewa mustahabbi ne a nemi shawara ko malamai daban-daban sun yi magana akan mahimmancin neman shawarar kamar imam bukhari Allah ya kara masa Allah ya ji kansa ya masa rahama yake cewa wato shugabanni waɗanda suka biyo bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna neman shawarwari na amintattu daga cikin malamai ma'abota ilimi a cikin al'amura domin su zaɓi wanda yake mafi sauƙi a cikin al'umma ko mafi dacewa amma idan har aka samu alƙur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo da hukunci akan wannan batun to shikenan sai a ajiye waccan neman shawara domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika Imam al-Baihaqi ya fitar da asar daga Maimun bin Mihran a cewa Abubakar Siddiq ya kasance idan wani al'amari ya bujiro masa yakan duba cikin alkur'ani idan ya samu hukuncinsa shi kenan sai hukunci da shi idan kuma bai samu ba sai ya duba cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya samu sai ya hukunci da shi idan bai samu ba kuma to sai ya tambayi wato musulmai ma'ana ya nemi shawarar malamai daga cikin su abinda suka bashi shawara sai ya aiwatar da hukunci akai haka shi ma Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya kasance yana yi Abu Umar wato Ibn Abdul Bar a cikin littafin Sabahjatul Majalis yana cewa yana zargi zargin mutum ya takaitu da ra'ayinsa na kashin kansa ba tare da ya nemi shawarar al'umma ba kawai ya zartar da abin da shi kawai zuciyarsa ta raya mai yake cewa al-istibdad mazmum inda jama'atul hukama wal mashhur yace wal mashwira mahmuda inda ammatul ulama lalle mutum ya dage ya kafe akan ra'ayinsa baya neman shawara kowa yace wannan abu ne abin zargi haka zalika neman shawara kuma abu ne abin yabo a wajen da yawa daga cikin malamai yace ni ban san wani ba wanda ya yarda da kafewa kan ra'ayinka na kashin kai kuma ya yabi wannan abin yace sai dai in mutumin da yake fitinanne mayaudari da sauransu to da haka imam al-qurtubi cikin tafsirinsa yana hakaito magana ta ibnu atiyya yake cewa neman shawarwari ko a kafa wani kwamiti na neman shawara wannan daga cikin diraku na shari'ar musulunci da haka yace dukkan wanda baya neman shawara a wajen malamai da masana wato addini yato yace to kaurace masa wajibi ne man la yastashiru ahli al-ilmi wad-din fa'azluhu wajib wannan yace abu ne da babu sabani a ciki saboda Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai da fadin sa cewa wa amruhum shura bainahum to da haka wanda bai neman shawara yake kafewa cikin al'amuran sa wannan wajibi ne ma a kaurace masa kamar yadda shi Imam Al-Qurtubi ya kawo karkashin tafsirin ita wannan aya. Suka ce to amma abin da ya shafi shugaba, shugaba wanda yake shugaba na al'umma, suka ce wannan wajibi ne nemi shawara ta al'umma kafin ya zartar da wani hukunci wannan idan ya zama na hukuncin babu wani nasti da ya zo akan halacci ko haramci suka ce amma wanda ba shugaba ba to wannan ababi ne na mustahabbanci amma bai zama wajibi kamar yadda akwai hadisi da aka rawaito daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajena yake cewa zan bujiro miki da wani al'amari amma ba kada ki damu ba sai kin yi gaggawa wajen yake hukunci ba har sai kin nemi shawarar iyayenki imam muslim ya rawaito wannan hadisi to da haka shi yasa haka zalika imamu al-qurtubi yake cewa imam malik yace ya kamata ga alkali kafin ya yanke hukunci ya fara neman shawarar malamai a irin masail haka waɗanda babu wani nassi da ya bayyana karara akai na hukunci kenan to ya nemi shawara Umar bin Abdulaziz shi ma Allah ya masa rahama yake cewa wato alkali ba zai yanke hukunci ba har sai ya kasance masani dangane da abin da ya gabata na alkalan baya wato abin da ya tabbata a musulunci sannan kuma sai ya zamto mai neman shawarwari ga shugaba ma'abota ilimi to a takaice dai saboda yanayi na lokaci a nan zan tsaya abin da na faɗa dai Allah ka ba mu ladan ka sami aiki da shi wanda mai kuskure kafin mana kurakuran ka sami gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin ko akwai wasu darasa da za mu amfana da su a cikin wannan ayar ga Ustaz Abba Abdalla Gwale.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الشك وأن آية تناقض شد درس وأن دوسك مسعانه وفي جرمة وأن دكما عينه الرأيور متن يكما kamata a ce ya samu ya ɗauki waɗannan darussa ya yi amfani da su domin ya zamana ya samu rabauta da dacewa a rayuwarsa duniya da lahira ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana darussa waɗanda suke masu girma guda uku a cikin wannan ainihin wato aya din darasi na farko shine amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan abin da ya kira bayansa zuwa gare shi na umarni ne su bi wannan umarnin su aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ko kuma kira ne wanda Allah ta'ala ya musu na hani ya zamana sun amsa wannan kira din sun ainihin wato bar wannan abin kiran Allah subhanahu ta'ala kamar a ce kiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ne amsa da awasa da yin imani da shi domin Allah subhanahu ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kira ne ga al'umma a bisa ga abin da zai rayar da su rayuwa ta duniya mai daɗi da kuma rayuwa ta lahira wadda take mai daɗi wadda take rabutacciya sai sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'awkum idza lima yuhyikum ana ya ku mutane waɗanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zama na sun kiraye ku a bisa ga abin da zai da zai rayar da ku da haka wannan shine darasi na farko ayar ta ne mana nuni a bisa ga wajibcin amsa kiran Allah subhanahu wataala kuma wannan amsa kira din yana daga cikin sifa ta mu'mine waɗanda suke mutane na gari darasi na biyu shine darasin da aya take nuni a bisa ga muhimmancin tsaye da sallah tunda Allah ya ce wa aqamu salata ma'ana bayan sun kasance suna amsa kiran Allah maɗaukakin sarki suna kuma tsayar da sallah tsayar da sallah abu ne wanda yake ainihin wato mai girma abu ne wanda yake tabbatar da mutum a matsayin mumini domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar manzo Allah yace abin da ke tsakanin mu da kafirai na alƙawari bambancin da ke tsakanin mu shine sallah manzo Allah yace dukkanin wanda ya bar sallah ya kafirta kaga wannan darasi ne Allah ta'ala yake nuna mana domin mu san muhimmancin sallah mu san ainihin wato muhimmancin tsayar da ita da kuma ainihin wato wajabcin yin haka din darasi na uku shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa na cewa mumine su kasance masu yin shawara duk da cewa sigar da Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da ita kamar siga ce wadda take take bayar da labari wa amruhum shura bainahum ma'ana al'amarin su ya kasance shawara ne ma'ana ana so a nuna wa mutane muhimmancin yin shawara ya zamana duk abin da mutane za su suna yin shawara mutum kada ya kasance yana yin al'amari da ka a'a ya nemi shawarar waɗanda ka ulil a'lami wan nuha ma'abota hankali ma'abota sani shi yasa al-imam Hassan al-Basri Allah ya kara mishi rahma yake cewa mutane ba za su ba ainihin wato yin shawara ba face Allah ta'ala ya shiryar da su a bisa ga abin da yake mafi kyawu wanda yake mafi daidai a cikin ainihin wato a al'amuran so da waɗannan su ne manya-manyan darussa guda uku wanda wannan aya ainihin wato take kiran mu zuwa gare su wanda kuma darussa ne waɗanda matukar mutane sun ainihin wato ɗabbaka su sun ɗauke su a matsayin abin da Allah ta'ala ya musu nuni a kai mutane za su rabauta za su da samu dacewa a duniyar su za kuma su samu dacewa a lahirar su sannan za su yi rayuwa wadda take mai kyau rayuwa wadda take cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi domin ya amsa kiran mutum zai amsa kiran Allah wanda ya amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala zai shiga cikin lamuransa Allah ta'ala zai dafa masa a cikin rayuwarsa gaba ɗaya Allah ta'ala kuma zai sauƙaƙa masa domin ya amsa kiran Allah ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a haka idan mutum ya tsayar da sallah shi ma rayuwa zai yi wadda take ingantacciya domin sallar za ta zama ainihin wato garkuwa a gare shi wajen kiyaye shi daga aikata munanan ayyuka shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar haƙiƙa ita sallah tana hani a bisa ga aikin alfasha kuma tana hani a bisa ga aikin munkari daka daga lokacin da mutum ya ɗauki darasi ya tsayar da sallah ya kiyaye ta yana yin ta akan lokaci kamar yadda Allah ta'ala yake so zai rayu cikin ƙwarin jiki zai rayu cikin karsashi zai rayu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali sannan daga lokacin da ya ɗauki darasi na uku ya kasance mai neman shawara al'amarinsa ba zai taɓa taɓewa ba ba zai taɓa yin nadama ba ba zai taɓa yin dana sani ba ba zai taɓa cizon yatsa ba domin zai nemi shawara a wajen mutane kuma za a samu ainihin wato waɗanda suke masu hangen nesa waɗanda za su bashi shawara wadda take mai kyau wadda idan ya aikata ta zai ji daɗi zai samu riba a cikin abin da yake so ya aikata da haka waɗannan su ne manya-manyan abubuwa guda uku na darasi da wannan ainihin wato aya take nuni a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon ɗabbaƙawa ya kuma sanya mu ɗauki waɗannan darussa ɗin a cikin rayuwarmu mu ci gaba da gudanar da rayuwarmu a kansu wa bihadhal qarar kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إما أتيت تعانقات في الدوح أطياف الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور
A'a, kanwata yaya na kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo da haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne, kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
البدر وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور قد فات Dr. Kabiru Abubakar Asgar yana ɗauke da bayanai akan harisan da suke ƙara tabbatar da al'amuran shawara.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a dangane da wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina istajabu li rabbihim wa aqamu salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun a batu akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda ke magana akan shawara a za mu iya kasa wannan magana zuwa gida uku hadisai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci musulmi da su nemi shawara akwai su da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na neman shawara wannan ma akwai hadisai akai sannan kuma da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato bayar da ya ya ya, ya karɓi shawarar sahabbai wato ta kariri kenan ta kariri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to idan muka kalla ta farko akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake hadisi ne tabbatacce al'imamu abu dawud ya fitar da shi ta hanyar abu huraira haka tirmidhi ta hanyar ummu salama ko kuma hanyar abdullahi dan zubair wanda ke cikin musnad na albazzar shine hadisin innal mustashara mu'tamanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle shi wanda ake shawarta to amintacce ne wannan hadisi yana da kissa wadda tana cikin sahihu muslim tace kissan nan ta fitan da su annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da shi da abubakar siddiq da umar dan khattab Khattab radiyallahu anhuma zuwa gidan Abul Haytham ibn Atayyihan al-Ansari radiyallahu anhu wanda suka je gonar shi suka ci dabino suka sha ruwa mai sanyi mai daɗi aka dafa musu nama suka ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ya sa mishi albarka a dukiyarsa sai annabi alaihi salatu wasallam yake ce masa idan ka ji labarin an kawo mana ganima ka zo ma'ana zamu maka mukafa'a da wannan sahabi ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi tarin wasu bayi yace ka dauki kwaya ɗaya a cikin bayin nan sai shi wannan bawan Allah ya ce ya rasulallahi ikhtarli ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zaba mini wanda kaga yafi dacewa a cikin bayin nan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal mustashara mu'tamanun lalle wanda aka nemi shawara a gunsa to amintacce ne amintacce ta fuskar abin da zai faɗa ya adalci ya faɗi gaskiya amintacce ta fuskar ya ɓoye asirin wanda ya nemi shawara a gunsa din wannan kenan a ban so na tsawaita game da kissa dan ba ita ce a asalin mahallin maganar mu ba baya ga haka akwai hadisul ifki wanda kissa ce shararriya ita ma tana cikin bukhari da muslim tarihin sharri da wasu tun daga kan munafikai da kuma wasu musulmai wanda suka yi sakaci wajen karɓan magana da bata tabbata ba suka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amaryar sa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wanda a lokacin da wato rigimar ta kai ta kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudu ba yake cewa amma ba'adu ashiru alayya fi unasin ku bani shawara game da wasu mutane waɗanda suka cutar da ni game da iyalaina kamar da yake cikin Bukhari da Muslim sannan a keɓance kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawaran Aliyu da Usama da Barira radiyallahu anhum ajma'in game da dai wannan mas'ala haka akwai hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da kuma Ibn Majah a cikin sunan dinsa hadisi ne wanda yake sahihul li ghairihi duk da yake akwai isnadin sa da yake da matsala ta inqai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake cewa ashiru alan nisa'i fi anfusihinna ku nemi shawarar ƴaƴa ‘ya'ya mata game da abin da ya shafi aurar da su idan za a aurar da ‘ya mace a nemi shawarar ta a ji ta bakinta haka kalli hadisin barira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ya abin nan ya ya ya ba ta shawara game da mijinta hadisin fi barirata salasu sunanin akwai sunnoni guda uku game da barira to a aikace kuma idan muka kalla za mu ga musamman game da tafi manya-manyan abubuwa kaman wato yaƙe-yaƙe da sauran mas'aloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman shawaran sahabban shi kaman farko za mu iya ba da misali da shawarar da ya nema domin fita a je a tare iro abi sufyan wanda magana tana cikin tarihi na imam tabari da kuma sira ta ibnu hisham lokacin da aka ba shi shawarar cewa lalle a fita din a je a tare su wanda shine sanadiyar yakin badar bayan da ba a ga wannan ir din ba aka zo kuma aka hadu da annafiya hakanan shawarar da ya nema ta sayyidina abubakar da umar game da ya ya kamata a yi da kamammu waɗanda aka kama kama a yakin badar kamar da imam muslim ya ruwaito haka haka kuma a yomul yomu uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran sahabbai game da a fita din ko a zauna a cikin madina wanda suka bashi shawaran a fita daga baya kuma suka kawo basu kyauta ba suka ce to a zauna yace a ai kuma annabin Allah ya riga ya saka watin kayan fadan sa ya saka sulkensa to babu zama kuma haka ranan waqatu khandaq annabi alaihi salatu wassalam ya nemi shawara a gun sa'adu dan mu'az da sa'adu dan ubada radiyallahu anhuma lokacin lokacin da ya so ya baiwa shugabannin gatsafan ɗaya bisa ukun ƴaƴan itacen Madina bisa yarjejeniyar cewa za su fita daga cikin taron dangin da aka yi na tara su annabi da sahabban shi to a wannan lokaci waɗannan bayan Allah suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to su ba sa ba da shawaran ai haka har suke ga mai cewa waɗannan fa da kaza da kaza da su muke yi sai yanzu da Allah ya kawo mana kai ya kawo mana shari'a za su ce wai a ɗauki dukiya a basu in baka wasu ci gaba da tsare mu shine sa'adu yake cewa wallahi la nu'tihim illa sayf hatta yahkum Allahu bainana wallahi babu abin da zamu basu in ba takobi ba har sai Allah ya hukunci tsakankanin mu da su kamar yadda Ibn Hisham ya ruwaito da Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa to kasancewar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada sha yake neman shawara din nan sai sahabbai suka fahimci yana da buƙatar shawara su ko da yaushe da haka suke saurin bashi shawara tun kafin ma ya nema ko bai taba ce musu waye sa ku ba kaga wannan shine takarir ya tabbatar da abin da suke bashi shawara alal misali shi Sa'adu din can Sa'adu dan Mu'ad ya kawo shawara a gina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-arish wanda aka yi ranar Badar kamar yadda yake cikin littafin Sira ta Ibn Hisham da kuma Dalailun Nubuwa na Baihaqi haka al-Hubab ibn al-Munzir wanda ya shawarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da inda ya kamata a yada zango a yakin Badar kenan kamar yadda yake cikin shi ma musadrak na na Abu Abdullah al-Hakim ne Saburi wa min dariqihi al-Baihaqi fi Dalail da kuma wasu wuraren haka kuma muka kalli shawarar da Ummu Salama ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yakin Hudaybiya game da sanda Annabi ya ce sulhun Hudaybiya amin sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na na umarci sahabbai su yi kaza ba su yi ba ta to kai ka je ka fara yi mana kai yanka dabba ka ka soke dabba ka kai aski zaka ga sun yi wannan yana cikin sahih Bukhari to anan kuma na so ne mana ishara zuwa ga wasu hadisai guda biyu shahararru wanda duk da ba su inganta ba kuma ma'anarsu mai kyau ce amma dai ba su inganta ba a wannan babi na batun shawara hadisi na farko shine ana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma khaba man istashara wala nadima man istakhara din mai neman shawara baya taba tabewa duk wanda yake istikhara baya taba nadama kaga wannan hadisi ya da ma'ana mai kyau sai dai ta fuskar isnadi bai inganta ba an ruwaito shi ne daga Anas dan Malik kamar yadda yake cikin littafin Al-Mu'jam as-Saghir na na na at-Tabarani amma a cikin isnadin sa akwai Abdul Quddus ibn Habib wanda malaman hadisi suna cewa makareci ne haka nan mai riwaya daga gare shi kuma ana tuhumar sa da ƙarya akwai kuma hadisin Abu Huraira wanda aka ce ya ce ma ra'aitu ahadan qattu kana aktharan nasi mashwaratan min ashabihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutumin da ya kai yawan neman shawara a gun sahabban shi ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da da da ayyunin musannam na Abdurrazzaq as-Sanani da sahih na Ibn Hibban sai dai kamar da Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari cewa rijaluhu thiqat illa annahu munqati'u wallahu a'lam to ina ganin zamu saurara na insha Allah Allah ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ƙarshen shirin namu na wannan makon na tambayi Dr. Gwani Ibrahim Ilyas ko akwai wani hukunci da aka tanadarwa wanda baya shawara a musulunci?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنغني دا مغنر تشوى كو أقويوني ساكمكو واندا أكتاندا غا واندا بايا ينشاورا تو أنسر دزام باير wato za mu iya kallanta ta mahanga guda biyu kenan idan sakamako anan ana nufin aƙiba aƙiba ma'ana consequences abin da zai biyo baya idan mutum bai shawara ba in wannan ake nufi babu shakka sakamako anan shine mutum zai ga ma'ana ba daidai ba dan ko bahaushe yana cewa wato wanda baya yin shawara aikinsa baya yin kyau ko da yake asirinsa ba zai rufu ba amma kuma aikinsa baya kyau ɗaya kenan amma idan ana nufin nufin sakamako ma'ana wani tanadi na lada da aka tanada ko na ukuba ga wanda ya shawara kenan ko kuma ukuba ko alhaki ko zunubi shi kuma da aka tanaje shi ga wanda baya yin shawara to anan zamu iya cewa gaskiya babu wannan sai dai idan an so a fadada zamu iya kallon abin shi ma ta bangare ma'ana guda biyu wannan kuma sai mun koma kallon ita kanta wato neman shawaran matsayinta ko a mahangar addini za mu iya cewa a musulunci kenan meye hukuncin neman shawara shin dole ne ko kuma ba dole ba ne to kaga idan ya zama dole ne to wanda bai karbi shawara ba ko kuma aka bi shawara aka bashi shawara ya ki karba to kaga ya samu zunubi kenan amma idan mun ce ba dole ba ce ma'ana mustahabbi ce to kaga wanda bai karbi shawara ba ba shi da laifi saboda ba wajibi ya bari ba amma kuma idan ya karba ko kuma an nemi shawarar ka ka bayar tunda yanzu mustahabbi kai yanzu kana da lada kenan nan kuma yana da alaka da sabani da aka samu a daga malamai dangane da hukuncin ita shawara din na neman shawara ko kuma an baka shawara ka dauka ko dai ka nemi shawaran ko kuma an gaya maka shawara ko an baka an baka haske akan wani abu da kake so ka yi to ka karbi wannan shawarar da aka baka dole ne ko ba dole ba ne. To, daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan cewa dole ne idan an ba mutum shawara ya karba. Ko da yake sun bambanta tsakanin mutum akan kansa da kuma in a matsayinsa na shugaba. Ma'ana mutum yana magana a matsayinsa na mutum ɗaya kenan to yanzu idan an ba shi shawara dole ne ya karba ko ba dole ne ya karba ba wannan matsala ce daban. Amma idan shi shugaba ne to shi kuma nan matsayinsa shi ma daban. To wa'annan malamin su sun tafi akan cewa an dai mutum shugaba ne shi to wajibi ne idan an ba shi shawara ya karba ko kuma kada yi abu a face ya nemi shawara waɗanda suka tafi akan cewa neman shawara wajibi ne akwai abubakar al-jassas babban malamin nan na tafsiri na shafi'iyya irin su al-imam fakhruddin ar-razi irin su ibn jarir at-tabi irin su al-allama ibn kathir da irin su shaykh al-islam ibn taymiyyah a baya baya ma manyan malamai irin su Muhammad Abdul Mufti Diyar Al-Misriya irin ɗalibinsa Muhammad Rashid Reza da Sayyid Qutb da sauransu su kan wa'annan sun tafi akan cewa neman shawara wajibi ne in kai shugaba ne ko kuma in kai kana shugabanci aka baka shawara to wajibi ne a ka dauka hujjar su kuma shine fa bima rahmatin min Allah lintalahum da Allah yake cewa ai saboda rahmar ubangiji ne Allah ya sa ka zama mai tausasawa gare su ma'ana sahabbanka kenan ko kuma wa'anda kake jagora أنت إنك شجباني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر معناه كنا وانا ينا نونمي ينا نونا ونسيني قاطعي معناه وان دبايا دوكر وتشبها با ونكو نكوني وجنون تشيوا نيمن شاورا كوكما أيكي دشاورة دا أكباو متن a matsayinsa na shugaba mai jagorantar al'umma wajibi ne a ya ɗauka domin ashura mabda'un asasi min mabadi'in nizam as-siyasi al-islami ma'ana wani principle ne wani ginshiki ne mai ƙarfi karɓar shawara ginshiki ne mai ƙarfi wanda daula ta shugabanci musamman ma ta musulunci wato ta tafi a kansa sannan sun ƙara da wata hujja wacce take ayan nan ta cikin suratul shura aya ta 38 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون دا الله يتاشي يبن باين الله دا يسبن تاسد تشيوى سنة دا إيماني سنوكما سنة تسيد سلا سينون تشيوى كما الأمران سو أكوي شورى أكوي نيمان شاورى سكانين سو أبن دا وانا معلمي سكا تشينا نون درجة شاورى إن دا أكا هدا تسيد إيماني كما أكا هدا تدا تسيد سلا وانا ينا نونمي أن الشورى من خصائص الإسلام التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون معناه wani ita neman shawara ko ita shawaran wani ginshiki ne wata igiya ce ta musulunci wacce ya wajaba musulmai su yi ado da ita kuma su siffantu ma'ana da ita ke Muhammad Abdu shi yana ƙara ma wata hujjar da yake ganin ita ma dalili ce da take nuna cewa neman shawara wajibi ne shine wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar shi daga cikin wannan ayar yayi istinbati cewa wannan ma tana nuna neman shawara wajibi ne ga shugaba kenan sannan sun kafa hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin abi huraira ma ra'aytu ahadan akthara mashuratan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban ga wani mutum wanda yafi rabar shawara ba ko neman shawara fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna lalle wato shawara neman shawara ga shugaba wajibi ne wannan hujja su kenan amma a ɗaya bangaren akwai malaman da suke ganin neman shawara wato ba dole bane ga mutum ɗaya haka kuma ga shugaba ɗin ma kenan misali in mun kalli al-imam al-mawardi a cikin al-ahkam as-sultaniya littafin sa yana nuna cewa neman shawara wani abu ne wanda aka gina shi akan al-bara'a al-asliya ma'ana anna al-asla fil ashiya al-ibaha ko me abu in dai ba cewa akai haramun bane to hukuncin sa ya tsaya a cewa halal ne ma'ana shawara ta faɗo ciki kenan sun kafa hujja banda shi misali akwai irin su ibn hazm a cikin littafin sa muktasar ibdal al-qiyas akwai irin ibn al-qayyim a cikin ilam al-muwaqqi'in asarkhasi a cikin al-mabsut da sauran malamai da dama waɗanda suka tafi akan cewa neman shawara mustahabbi ne amma ba dole bane ma'ana shugaba idan an bashi shawara mustahabbi ne ma'ana yana da kyau ya karba in ya karba yana da lada amma idan bai karba ba ba laifi bane domin har waccan ayar da a ƙarshe cewa ce fa idza azamta fatawakkala ala Allah in kayi azama ma'ana ka je ka nemi shawara wancan ya baka wancan ya baka to a ƙarshe kai ka tantance ka ga me yafi dacewa kai aiki da shi ka dogara ga Allah ma'ana kana da ikon ka rusa shawarar duk da aka baka ka ɗau ra'ayinka sabo kai gini a kansa kenan wannan ya nuna neman shawara mustahabbi ne ba dole bane sai dai idan mun kalli wannan tsarin shugaba duk bayanin da muka yi an gina akan cewa idan kai shugaba ne kenan to amma mutum shi kadai wannan abun shi yafi ma wato samun tausi'a ma'ana samun yalwa da samun dama shari'a ta fi bashi dama da kuma yancin akan ya dau shawara ko kai da ya dauka sai dai kai ma'ana aboki kenan wanda dan uwanka ko abokinka ya kawo maka sirrin sa yana neman shawarar ka to yanzu kai ka zama amin kada ka ha'ince shi kuma kada ka ci amanar sa ka gaya masa gaskiya kuma wato komai dacinta wannan shine haƙi na ƴan uwantaka saboda in ka gaya masa sabanin wannan zai yi kuka da kai wata rana in ya gano gaskiya gaskiya shi yasa ma Abu Tamam At-Ta'i yake cewa awlal bariyati haqqan an tura'iyahu 'inda as-surur alladhi asaka fil hazani innal kirama idha ma ashalu dhakaru man kana ya'lufuhum fil manzil al-khashin wa ana fiyayyi a cikin halitta shi wanda yafi kamata ka kula da shi idan ka samu farin ciki shine wanda ya taimake ka a lokacin kai da kake cikin bakin ciki su mutane na gari masu daraja su ne wa'inda idan suka fada cikin halin yalwa suka fada cikin annashuwa to suna tuna man kana ya alufuhum fil manzilil khashni ma'ana wanda ya kasance ya kusance su ya ɗebe musu kewa ya taimake su ko da ku da shawara ta gari ne a lokacin da suke wato masauki na kunci ma'ana a lokacin da suke cikin halin kunci wannan ku ya nuna me ya nuna muhimmancin shawara ka ba mutum shawara musamman in ka ganshi a cikin wani hali na damuwa to kai kokari ka ga ta ina zaka taimaka masa da shawara ne ko da taimako ne saboda idan ya warware kai zai fara tunawa shi sa ko tura suna cewa who deserted you during your trying times does not deserve to celebrate your success ma'ana duk wanda ya manta da kai a lokacin da kake cikin kunci to idan ka samu walwala wannan bai kamata a ganshi a kusa da kai ba Allah ya bamu dacewa Allah kuma ya sa idan an bamu shawara mu rika tantancewa muna daukan tagari domin mu dace mu abin da yafi kamata da mu a cikin rayuwar mu da kuma cikin al'ummar mu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi dakta, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana.
قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yayana, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBT Zara gallery domin ka zamo na musamman BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Alhamdulillah, duba da yanayin lokaci, dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa, muna addu'a a koda yaushe ga manyan malumanmu, tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. A madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka, wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya. tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin sun amin tare da shugabanmu baki ɗaya Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam
رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور